العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دقوق قوة السفر hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roko sai mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa kamar da yadda aka sani muna cikin wannan risala wato alwasiyatu shar'iyya wanda yau shine darasi na tara a cikin wannan risala Allah ya mana dace jiya muna dai magana akan wasiya shakhsiyya da shi malam yake yi ma iyalansa da waɗanda suke kusa da shi da kuma waɗanda yake ƙaunarsu akan ya nuna masu mahimmancin wato kasancewa mutum ya kula da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi har jiya muka faɗi wasu abubuwa guda goma sha hudu duk da ladan ya ce sha biyar ne amma dai ni na ga kamar sha hudu ne waɗannan abubuwa guda goma sha hudu idan mutum ya sa su a ran shi yana tunanin su ko da yaushe za su yi mashi sanadiyan ya tsira a lahira kuma ya tsira a ya tsira a duniya kuma ya tsira a lahira da ikon Allah tabaraka wata'ala saboda na darasi na goma ne ta goma darasi na goma saboda haka waɗannan su ne muhimman abin da ya kamata mutum ya je ya duba su al-ma'rifatu ra'su mali wal aqlu aslu dini والحب أساسي والشوق مركبي وذكر الله عنيسي والثقة كنزي والحزن رفيقي والعلم سلاحي والصبر ردائي واليقين قوتي والصدق شفيعي والطاعة حسبي والجهاد خلقي wa qurratu aini fi salah waɗannan sune abu dai sha hudu to waɗannan za su sa in mutum yana wannan sai ya ji baya jin shi wani ne a wurin Allah ko ya yi aiki yanzu roƙo yake a karbi aikin ba tinkaho yake da aikin ba ya ce ai Allah ma ya san ya yi kokari to kai in ka yi kokari kai kuma abin da aka yi ma ba ni'ima ɗaya idan aka ɗauka daga cikin ni'imomin da aka yi ma ɗan adam mafi karanci da za a kaddara dauke ta a sanya ta a ma'auni sannan kuma aikin da mutum ya yi ya kasance ko tun da yake bai taba saba ma Allah ba idan aka sa a ma'auni wannan ni'imar sai ta rinjaye aikin da mutum ya aikata ku duba cikin wancan littafin da Sheikh Salul Munajjid ya rubuta wanda muka yi magana akan menene ma zahiratu da'ful iman a ciki ya kawo hadisin da yake cewa da za a kaddara mutum tun da mamansa ta haifai ya faɗo ya sa goshin shi a ƙasa yana suje sujada kuma bai taɓa ɗagawa ba har ya tsufa ya rududdige a tsufan nan to idan ya je lahira ya ga masifar da za a fuskanta ta kiyama to sai ya fashe da kuka ya sa ran ba zai tsira ba to yaya mu kuma ba wannan fitin da aka haifai mallan sani ya kafa goshin shi kasa bai taba dagawa ba balle ma ya tafi yayo zunubi sujada yayi tun da mamansa ta haifai ya kafa goshin shi a kasa har ya gama tsufa a wurin ya mutu bai tashi ba to ya je lahira ya ga bala'in da za a gani sai ya fashe da kuka ya tsammanin ba zai tsira ba kuma ai a fili ma yake ma ku duba fa mala'iku wanda aka halitta su su ba sa sabo kuma ba sa ci ba sa sha irin nula gwadar da muke sha anan su ba su ban da su ba sa shan ruwa ba sa cin abinci ba sa cin nama ba sa bacci ba ba duk waɗannan abin da muke na hutu su ba sa yi kuma na ba sa aure ba sa haihuwa kwata kwata duk abin da ka sani irin na dan adam su sun saba mana irin wannan abubuwa mafi aksariya illa inda muka yi musharaka da su mu bayan Allah ne su bayan Allah ne amma har wajen halittar mu daban mu an halitta mu da ƙasa sun halitta su da haske kaga mun saba ko to amma ranar kiyama idan suka zo suka ga mizani an kafe wannan mizani ne suka tambaya suka ce Allah wannan menene dan ba su taba ganin mizani ba aka ce masu wannan shine mizani wanda za a auna ayyukan bayi to za su faɗi su ta kuka su ce Allah ai ba za mu sha ba kenan ba mu bauta ma yanda ya tantanta bauta ma ba mala'iku ba wanda wasu an haife su tun an halitta su nake son shi abuwan an halitta su tun da aka halitta su wani sujada kawai yake yi a sujada nan yake wani a ruku'u yake tun da aka yi shi ruku'u yake wani tun da aka yi shi sujada yake wani tun da aka yi shi ambatan Allah yake yi bai taba bari ba kamar yadda ba mu taba barin lumfashi ba haka yake ambatan Allah amma yanzu sun ga mizani sun fadi sun ce ba za a sha ba ba za a tsira ba ce ai ma ba ku bane ya shafa ba ku ne za a auna mawa ba kuma mun karanta da kunan lokacin da aka halitta aljanna aka shirya abin da ke ciki da aka ce jibrilu ya je ya leka ya ga abin da ke aljanna da ya ga irin abin da Allah ya tanada a cikin aljanna cewa zai cewa ya Allah wannan gidan in dai saboda aiki za a shiga gidan nan ba wanda ya cancanci samun gidan nan abadan cikin bayan kama mai shiga gidan nan in dai aiki za a yi wani abu zai mutum zai yi a ce saboda shi aka ba shi aljanna to wallahi ba wanda zai shiga saboda girman aljanna da suka kalla saboda haka Allah ya ce bayina ko za su shiga amma fa da rahmata da falalata ita kuma da aka je aka ga wuta da mika'il aka je aka nuna masa aka ce ku je ku ga wuta da ya kalli wuta shi ya ga abin da ke ciki shi mika'il ya ce wannan wurin ba wanda zai sannan sannan ya yadda ya zo nan shi ko jibril ya ce to kuma tarkon da ke kanta kuma ba wanda zai tsira bai shigo nan ba wannan tarkon da aka sa ta hanyar da za ta kawo mutane wuta in dai saboda kaucewa mutum ne saboda takaman zan shi to ba wanda zai fara shiga nan ba to shi ma za a kare mutane daga shigarta da rahama Allah da falala Allah amma in ba haka ba ba wanda ba zai shiga wuta ba saboda ga abubuwa nan dimbin dimbin yawa wanda za a zame a shige ta kuma ba ta ba ta kasan zake ba sauraka dole duka waɗannan abubuwa a sanya su ta ta mashiyatin lahi ta baraka wa ta'ala kada mutum ya yi da wani aiki na shi mutum kawai ta tuba kullum mutum ya yi ta tuba ya riƙa roƙon Allah ya taimake shi ma wajen ambaton shi domin in bai datar da kai ba ma ba za ka yi masa da'a ba shi yasa ya koya ma wancan sahabin ya ce masa ina son ka ya gaya masa ya ce ina son ka saboda haka kada ka bari bayan kowace sallah da ka idan ka yi ka ce Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husna ibadati domin in Allah bai taimaki mutum ba ba zai yi ba da kada mutum ya wani girman kai ya tunanin wani abu duk aikin da mutum zai yi bai ma biya hidimar da ake masa aka yi masa ba balle biya wadda ake masa balle kuma ta nan gaba ba ai ba والكبرياء أيها الإنسان المسكين dan haka girman kai ya kai dan adam wanda take kake miskini ne mabukaci wannan duka gaba daya wal azmatu wal uluhiyya da wani girma da jin mutum ya kai wani matsayin wai shi ai masa bauta duka waɗannan la takunu illa li wahidin ba mai wannan sifa sai mutum sai guda daya ba wanda yake da sifan jin na isa da jin girma da cancantar a bauta masa ko a yi masa da'a illa li wahidin sai guda ɗaya kawai ala wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala shine Allah kada ke da wannan sifa sifa ce wadda take banta da shi in mutum ya kuskure ya jawo ta ya jawo maka ta aiki faqad ruwiya an abi hurairah radiyallahu anhu an ruwaito daga abu huraira Allah ya kara masa yarda qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce wannan hadisul qudsi ne yace yaqulu Allah subhanahu Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa al kibriya uridai wal azmatu izari man naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannam wadata hadisin nan yana da matukar ban tsoro mu ta roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu daga wannan musiba daga cikin abin da ake so kai kai ka cikin azkar naka na safe da azkar naka na yamma ka rika hadawa Allahumma inni a'udhu bika min al-kibri wal kasali girman kai kasalan ma ita ce za ta sama ma girman kan wani lokaci tunda in kai kasala ba sai ka ga kai ka fi karfin ma ka rika yin abu ba sai kai ta sa wasu kace su yi ma daga nan ka fara kenan saboda haka ka nemi tsari girman kai musiba ce muntahal musiba kuma mun karanta a wani wuri wanda Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullah ta'ala da yazo yana yin sharhi shi ma a cikin suratu ina jin suratul Nahl ne na manta dai amma da cikin Radul Azhan yake cewa girman kai musiba ce bayan ya kawo wannan hadisin sannan ya ce a ciki ya ce masu girman kai ranar tashin alkiyama za a zo da su gaban al'umma a mai da su mafi kaskanta halitta kankanana ko ko abin kyama kaman kungurguma a mai da su kanana kowa ya tattaka su sannan ba haka na a tattara su a daure su a kai su wani kurkuku da ake ce mai bulus wannan bulus wani mafifaffen kurkuku ne a cikin wutar jahannama da ake daure masu girman kai a wurin za a kai su a daure a ciki idan aka daure su a ciki ba abin da za su rika ci sai da cin yan wuta sai an nuna masu su ba kowa bane da fitsarin yan wuta da amansu da kashinsu da jagwalgwalo da duka da aka yi mutum jini ya zubo shi za a rika tattarawa a yi wani abu kaman gaskami a tara shi a tara shi a rika zartara ana ba su suna ci ko sun so ko sun ki saboda sai an nuna masa su ba kowa bane saboda aka muke yayi wannan abubuwa saboda haka aka ce wannan alkibri ya hure da'i wannan jin na isa kamar mayafi ne na Allah tabaraka wa ta'ala wannan ana kwatanta ne da yadda zamu gane wal azmatu izari sannan girma da jin wani babba ne yace wannan shi kuma kaman gyauto na ne maya gyauto wanda za a daura mayafi wanda za a rufa an kwatanta ne dan ka gane alakan gyauto da mayafi kusa yake da mai shi sosai sif nashi ne kullun shi ke da waɗannan man naza'ani wahidan minhuma duk wanda ya ja ɗaya daga ciki yanzu kawo a nan duniya ne yanzu a ce ma shugaban kasa ya kafo ka rika zuwa kana ja mai riga kana so ka tuɗe sai a kace ganin za su yi ma wannan a yan adam ke na yan uwanka to nan sai aka ba mu da sifan kaya dan ka gane idan ka kuskura ka ja wannan mayafin na Allah ka ja kana so ka ɗauko shi kai ka ruba ko ka ja jautan nan kana son ka ɗaura me kake so ba ka daidaita kanka da shi ba kenan yace duk wanda ya haka alqaituhu fi jahannama to sai na wurga shi cikin wuta jahannama wani wurin da yace alqaituhu fi jahannama sai da ya kara yace wala ubali zan wurga shi cikin wuta kuma ban damu ba kaga ko in akwai damuwa ba shine a wurga wata ran ai sunanin za a fitar da mutum ba to in ya wurgan bai damu da ya wurga ba balle ma a ce to wata rana a ji tausayin mutum a fito da shi saboda laifin da ya yi jayayya da Allah ba a wasa da Allah na sha maimaita maganar nan mirara wa tikraran duk magana wani malami mai tarbiya da muka karanta littafinsa cewa ya ko magana kuke da mutum idan aka kawo maganan cewa Allah ya ce manzon Allah ya ce to maganar wasa ta kare da an kawo inda za a ce ai kamar yanda Allah ya ce ne sai ta to maganar wasa ta kare yanzu kowa sai ya nasu kamar yanda manzon Allah ya ce kenan maganar wasa ta kare sai a nasu in ko kun san za ku yi wasa ka ku faɗi ya fi maku sauki gara ku yi wasan ku ba ku kira ba da ku kira ku yi wasa in an riga an kira sunan Allah ko an kira sunan manzo Allah maganan wasa ya kare balle har wani ya kwabo maganan da ya ga dama a ce Allah ya ce to kai ne Allah bai san Allah bane kwatanta ma Allah ko a kwatanta manzon Allah da wani halitta ko wane ne shi rashin sanin su ne ma ya kawo mutum ya kwatanta su da wani da an san su sosai ba zai yi wa ma shi da kanshi sai faɗi ya ce laisa ka mithlihi shay babu wani abu kowane san ma shi ta wannan nan na kira ce tufidul umum ta haɗa ko ma menene za ka yi tunani Allah ba haka yake ba ba mai kama da shi to dan me za ku tanta wani a ce ko shi abadan saboda haka girman kai wanda ya wannan magana ce wannan babban abu ne kuma ku duba ko cikin wajen mahalin ta'alim da makaranta mai girman kai ko a duniya ma ba zai amfana da komi ba zai yi girman kai ne ya zo daga baya ya tuya wanda ya ce bakin gashin shi ba zai taba ba zai sha rana ba ba sai farin gashin shi ya sha rana ba me yasa bakin gashin gashin ba zai sha rana ba ta girman kai yayi ba ya fi karfin yayi kaza ya fi karfin yayi kaza ya fi karfin a ganshi a kaza ya fi karfin sai ya girman kai to bakin gashi bai sha rana ba farin zai sha rana wata rana wanda ya ce ba zai sha raba ba to ko wata ran ba ba mai raba shi haka ne ko da yawa muka yi ta waɗannan maganganun wata rana da muka zo wannan ba da cikin addawa addawa dawa yace yace to inna tawadu'a min khisal al-muttaqi wa bihi at-taqi ila al-ma'ali yartaqi wa min al-ajaibi ujubu man huwa jahilun a huwa ash-shaqi am as-sa'i am kayfa yuktamu umruhu yawm al-dawa am mutasaffilun aw murtaqi والكبرياء لربنا صفة فتجنبنها واتقي yace inna tawadu'a kankan da kai mutum ya rika jin shi ba kowa bane min khisalil muttaqi yana daga cikin dabi'un masu tsoron Allah wa bihi taqiyu ay ila al ma'ali yartaqi kuma da wannan halin na kankan da kai to mai tsoron Allah zai daga zuwa kololuwa yayi sama in kai kankan da kai to Allah zai daga ka in ka daga kai sai azabci ka kaza min al'ajaib yana daga cikin abun ban haushi da ban mamaki ujubu man huwa jahilun mutum wanda yake bai sani ba jahili ne kuma ya rika tinkaho yana cewa shi wane ne wannan wannan shine a huwa shaqiyyu am sai shi bai sani ba shine mai arziki ko ko abun nan ne eh a mutasaffilun aw murta am kaifa yuksamu umruhu yawmal tawa yaushe za radda za a ɗauki ran shi ya za a ɗauki ran shi sama za a yi da ran shi koko kasa zai bai fasani ba to a mutasaffil wal kibriya ul rabbina sifatun jin na'isa wannan sifa ce ta Allah tabaraka wa ta'ala fata jannaban hawa taqi to kai kan nisanci wannan sifan ka ji tsoron Allah ka kiyayi taba wannan sifan ka kiyayi jawo sifan Allah ka taba ta in kau ka taba ta za ka ga abin da ba ka so Allah tsare mu fa anta ayyuhal muslimul miskin na haka ya kai nan uwa kai muslim abun nan ba miskin kaifa tuharibu rabbaka wa ta'fa ya za kai fada da ubangiji in kana jayayya ka ja wannan mayafin ko ka ja gyautan nan to fa kai shirin fada da Allah ne to ya za kai ko ka kwana lafiya ka da fada da Allah qala Allah ta'ala ya ayyuhan nas ya ku mutane gaba ɗaya kowa ya ji antumul fuqara ila Allah ku ne fa mabukata zuwa ga Allah mu halittu gaba ɗayanmu da dabbobinmu ma da wane ne dukkanmu mu ne fa mabukata zuwa ga Allah kuma ma mu ne kangararrun domin su dabbobi sun sani kowa akwai yadda yake yana gode ma Allah yana tasbihi shi yasa kake ganin shi cikin ni'imar nan ba kwace ba saboda su akwai yadda suke gaida Allah ba sa zunubi mu ne masu zunubi da kuma ka karanta nan cikin wancan littafin namu da Ibn Qayyim ya ce shanu shanu har yanzu ma su kunya Allah suke ji menene yasa aka ce suna jin kunya Allah aka ce saboda a cikin su ne aka bauta ma dan maraki a lokacin samiri lokacin annabi Musa alaihi salatu wasalam ya zo ya ja su suka bauta ma dan maraki suka ce to a cikin jinsin su ne aka yi saban Allah saboda haka su ba za su daga kai su rika kallon sama ba suna kallon Allah suna jin kunya tunda a cikin su aka yi sabo mu yanzu a cikin mu wani sabo ne ba yi ba cikin mu mu ɗan adam wani sabo ne ba a yi ko muna jin kunya mu din ma muna yi da kanmu ma ba ma jin kunya Allah to su ko ku duba ba shanu yanzu duba shanu tun daga lokacin annabi Musa har zuwa yau duk shanun can su ne waɗanda su dan marakin su ne waɗannan amma fa jinsin su ne dalilin jinsin su an taba saba ma Allah saban da ba taba yin irin shi ba suke jin kunya Allah to yaya mu auna ka kalle mu ka gani mutum ma shi da kan shi ma zai rika tafiya da mai saban ma yana saban kuma kuna tare ku ci tare ku sha tare ku zauna tare ku hijira tare yana ta faro sabo kuma baka wani lokaci ma ya faro ku ta dariya bayan an gaya mana cikin Qur'ani wa qad nazzala alaykum fil kitab an saukan maku a cikin littafi an idza sami'tum ayatil lahi yukfaru biha wa yustahza'u biha idan kuka ji ayoyin Allah ana kafirta da su ana izgili da su fala taq'udu ma'hum kada ku zauna tare da masu yin haka nan ko ba ku iya hana su sadda suke yi ku tashi ku ba su wuri innakum idan mithluhum in ko kuka zauna tare da su su suna yi ko kuna ji ba ku iya hana su kuma ba ku tashi ba ko kuma ma suna yi kuna dariya innakum idan mithluhum daidai kuke da su inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a Allah tabaraka wa ta'ala zai hada kafirai da munafukai a wutar jahannama gaba daya ashe kenan zama tare da mabannata banna ne wani wurin aka ce wai da samaita alladhina yakhuduna fi ayatina ko ra'aitani in ka ga waɗannan suna waɗanda suke kutsawa cikin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala to fa'rid anhum ka kau da kai da gare su hatta ya kudu fi hadisin gairi har sai sun fara wata maganan daban sun fara sun fara abun nan ra'ayita ne ko to saboda haka kada mutum ya dare wannan ba wasa bane ba wasa ina fa saboda haka mu kiyaye waɗannan fa anta ayyuhal muslimul miskin kaifa tuharibu rabbaka wa ta'fahu qala Allah ta'ala ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah ku ne fa mabukata zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wallahu huwal ghaniyul hamid Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ne mawadaci wanda kuma ake gode mawa in kana so ka zauna lafiya kai masa da'a domin kai kai ke da bukata zuwa gare shi shi ko bai da bukatar komi daga bayansa in ya sha yuzhibku kuma in ya ga dama fa zai iya kwashe ku gaba daya a doron duniyar nan wayati bi khalqin jadid ya zo da wasu halittar daban wanda ba ku ba to mai wannan ikon ba dole a yi masa da'a ba in ana so a zauna lafiya in ya ga dama yanzu sai ya kwashe mu gaba daya ya canza ya zo da wasu halittun wanda ba irin mu ba wa ma zalika ala Allah bi aziz kuma wannan ba abu bane mai wahala wurin Allah tabaraka wa ta'ala wanda zai gagare shi in yanzu ya so yanzu zai ba wanda zai ce masa dan ya fito ko saboda haka kada mutum ya girman kai ya bi Allah kun san can ana magana kan sallah ne wanda yake yin sallah ai girman kai ya hana shi ta to shine masiba wani bangaren shine wa iyyakum wazul kuma ina maku kashiri da ku kiyayi zalunci wannan banda magana kin yin sallah kuma ku kiyayi zalunci wallahi qad harramahu Allah ay ala nafsihi wanda zalunci shine abinda har Allah ya haramta ma kan shi yin zalunci duba yadda mutane ke zalunta mutane yanzu jiya da na ji wannan bidiyon da nake gaya maku ashe ban ji shi bane sosai wannan kuɗin da nake cewa mutum ya ɗebi kuɗi dubu ɗari takwas da hamsin ya je ya ɓoye a bayi ku kalli jarabawa ma da aka samu ashe da ya ɗebi kuɗin ya je kulle a cikin gida ba wanda ya san ya ɓoye kuɗin na cikin sok awe sai ya zo ya mutu aka sai da gidan bayan ya mutu a'a ai sai da sai da suka ji wahala ai magadan da suka gaji gidan wahala suka sha ai sun rasa yadda za su rayu sun rasa yadda za su rayu saboda babansu ya mutu ashe kuɗi na nan cikin bayi ya aje miliyan ɗari takwas da hamsin su ba su sani ba yanzu suka ji wahala ta abin da za su ci ma ya gagare suka ɗaga gidan suka sayar bayan sun sai da gidan wani ya zo ya saya shine ya zo zai aiki yana so ya renovating gidan ya faffasa inda zai faffasa ya gyara sai ya fasa wajen wancan su kawai ya ga wannan makudan kuɗi a cikin ya fito da shi kuɗi sun riga sun rufe ya je kira magadan ya ce masu ya zo yana gyaran aiki ne yanzu sai ya fasa ashe babansu ya koya kudi a cikin nan wurin shine ya gani kuma ga kudi sun fito amma sun rube miliyan 850 su fa sun sai da gidan saboda masifa ta rayuwa kuma ga kudi miliyan 800 ashe a boye a cikin bayi a cikin gidansu kaji malam sani mutum ya sato kudi ya zo ya boye a cikin bayi kowa a gidan shi bai sani ba yanzu ya mutu sun zo sun gaji gidan suka zo talauci ya dame su ya dame su suka ɗauki gidan suka sai da miliyan ɗari da goma ko ko ɗari da goma na manta miliyan ɗari da goma suka sai da gidan ka gidan ƙaramin gida ne miliyan ɗari da goma wanda ya saya ɗari da goma yanzu ya zo yana faffashewa zai gyare gyare shi sai ya tsinci waɗannan kuɗi a bayi miliyan ɗari takwas da hamsin kuma sun ruɓe ya'yan nan sai ba za su tsine wa baban ba ba wata alaka da zaka yi ba daidai ba har ɗanka sai ya tsine ma kan wannan yanzu wannan baban ba za su tsine mai ba akwai wanda na karanta na na karanta littafin kuma wannan Sheikh Al-Anusa ake cewa littafin na ji karatun wannan ya tuna man Sheikh Malam wannan Al-Adamawi Allah ya ji kansa yana magana yana cewa ku daina hana ƴaƴanku mata aure ko ku daina hana su bin abun nan ba ya kawo misalin wata yarinya yace yarinyar nan ta zo tana so ta yi aure ta yi ta aure babanta ya ce sai ta gama university ta gama university ya ce sai ta ƙara yin digiri na biyu ta gama ya ce sai ta fara ta fara aiki mai girma ta fara lokacin da ta kai wannan tana shekara talatin da biyar na haka daga nan duk wanda ya zo neman ta aure sai ya ce gaskiya shi yanzu yana ganin ita ta wuce ko za ta haihu ma haihuwan bai ta haifi ɗaya ba ko ta haifi biyu ta fara wuce shekarun haihuwa aka ki aurenta sai da ta zo ta girma har ta kai shekara wajen ko na ma manta adadin shekarun bata dai aure ba ta kai ce har ta zo ta kwanta ta ta zo rashin lafiya ya dame ta tunanin shu'ur na damuwa ya dame ta ta je aka kai ta asibiti aka kwantar da ita ta ji alaman za ta mutu sai ta ce baban ta ce baba ba zan tashi ba ina so in yi addu'a amma in ne addu'a nan ka taimaka kai kuma ka ce amin ya ce to sai addu'a baya ji amma bakin ta na motsawa sai ya kalla ita sai haka shi ma ya ce amin sai da sai so uku bayan ta gama sai ta ce ka sa abin da na roƙa kuwa sai magana yanzu baba ka sa abin da na roƙa ya ce bai sani ba ta ce cewa na yadda ka hana ni nima in ji daɗin aure in aure a duniyan nan in ga zuri'a ta ka hana ni kai ma Allah ya hana ka jin daɗi a aljanna shi kuma ya ce amin hasu uku yadda ka bari in yi aure ni ma in ga zuri'a ta kai ne sanadi kai man sanadi har na rayu ni yanzu gashi ba zan ga zuri'a ta ba gashi zan koma wurin Allah ban yi aure ba ban yi komai ba ni na zo duniya na koma haka nan kai ma kada Allah ya saka ji dadi a lahira yace amin kuma ta ga mai tace to addu'a da nayi kenan kuma ba ba magana kafin ya ce a warware ta mutu ya ce ya sai man koyi man kaza da ta juya kawai shi kenan ta yi wani akan lumfashi shi kenan sai sai makabarta da kuma yanzu mutane nawa ke yin haka yanzu babu wani abu da za ka yi matsan in kai abin da ba daidai ba sadda za a zo ko addu'a aka yi ma dan nan yana dai faɗin amin ne kawai a bakin shi wallahi a zuciya shi bata kai ba tunda ka cutai yanzu wannan yanzu ya'yan shi za su yi addu'a su ce Allah ya kai shi ya ɗebo kuɗi miliyan ɗari takwas da hamsin ya ɓoye a cikin gida ba ma wanda ya san da su sannan yanzu ya zo ya mutu an sai da gidan talauci ya dame sun sai da gidan miliyan ɗari da wani abu sun raba sannan mai gyaran gida ya zo ya ce to ya gano kuɗi kuma ga cikin rubi inda yanzu lafiyar su lau ya ba su ba sai su yi murna su adda su gara da ya masu goyo to sun rube kudin sau da haka yadda mutum ya yi zai gani shi ma sai je can yanzu sai je kuma ya biya ya biya kudin ko da ma sun gan su lafiya lau sun dauka sun yi amfani da su su ba ruwan su shi zai nemo yadda zai je bayanin yadda ya samo su to balle kuma yanzu da ma ya asa akai asarar su sai je can ya biya saboda haka zalunci musiba ce kuma kullun karatun nan wani ma bai so ya ji kwata-kwata saboda shi ya riga ya kwallafa ma ransa red da ran nan fa take so haka zai yi saboda haka ba zai ma saurara karatun ma sun ce maganin kawai kakka ma ji wani kawai kakka yadda ka sani sun ce kakka yadda ka sani uzuri ne in ka bari ka ji to kai ka kai kanka amma in ka ki ji akwai uzurin da zaka je in ka ga wahala lahira sai ka ce ban sani ba ne saboda haka a dawo zan gyara a dawo ka gani in ana dawowa wayyakum zulma wallazi qad haramahu Allah ala nafsihi wanda Allah ya haramta ma kanshi shi fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah domin zalunci dubbai ne ranar kiyama lima ruya an jabirin radiyallahu an saboda abinda aka ruwaito daga jabir Allah ya kara masa yarda qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم يا ظالمتي فإن الظلم ظلمات يوم القيامة domin zalunci dufai ne ranar lahira duhu ne bayan duhu duhun duhu zalunci shine babban abin da zai hana mutum ya tsallaka sirahi domin zai ga duhun da bai taba gani ba kuma sai da haske ake wucewa wurin wata ku shuha ku ji tsoron rowa ku kiyayi rowa ruwa kan mu ne marowata ka diba wai yanzu ka la haula wala quwwata illa billah wannan abun yana bani mamaki wai ka diba yanzu wai musulmi wai in ana so mu sadaka yanzu ana so mu bada sadaka a gina addini sai an ba mu misali da na farko guda ɗaya ake ba mu misali tare da kwatanta mu da kiristoci wanda wurin mu ya kamata su koya amma wai yanzu wurin su muke koyo sai an rika kwatanta mu ana cewa mu rika yi kamar yadda kiristoci ke yi saboda su ko mai masara tana ba da sadaka ko mai ne ku duba wanda fa addinin ƙarya ne amma wai shi ya san muhimmancin wannan duk sati sai ya ba da wani kuɗi sannan na gaya muku wancan bawan Allah da ya muhadara yake cewa sun yi bincike a statistics sun gano cewa a Kano jihar Kano kawai ana da masallatai da ake yin salawatul khams da juma'a in ka hada gaba daya yace wajen guda 450 dubu ɗari hudu da hamsin dubu ɗari hudu da tamanin ma yace ya ce mu kyale tamanin ɗin mu ɗau dubu ɗari hudu da hamsin kawai da duk juma'a kowane masallaci za su yi haɗa haɗa su haɗa dubu ɗaya a sati nau kenan aka haɗa na dubu ɗaya kawai kowa ya bada a dubu ɗari hudu da hamsin ɗin nan masallaci kowa ya bada dubu ɗaya a sati a wata nawa za a samu amma za su iya dubu ɗaya za su iya a masallacin gaba ɗaya masu sallan ku hada dubu ɗaya ba za su iya ba kuma wani ya taɓa gaya min ya ce ya je ya yi tafiya ya je kano ya kwana ya zo wani masallaci da zai sallah ya ga ba wuta sai da ya kwana uku a wurin ba wuta ya tambaya ya ce wai ku masallacin nan ba ku da janareto ne suka ce wallahi muna da janareto kuɗin man ne ya gagara kuɗin mai za su zuba ma janareton wallahi ya gagara wani bawan Allah ya sai janareton ya kawo amma su sai mai kuɗin man da za su saya su rika zuwa ma janareton ya gagara to in ka sai janareton ka kai kuma kun kai ne kullum za ka ta kai masa mai sun kaka ta faranta mu da kiristoci to yanzu inda ya fi lalacewa ma gara ma waɗancan su sa suke addini suke amma yanzu ku kalla ba mawaka rara rara mawaki ne ya fito ya yi waƙar da ba a ma ji ta ba tukun ba san ko ya goye ko zagi ba ba a sani ba tunda waƙar ba ta fito ba ya ce ya yi wata waka ta musamman amma ba zai saki wakar ta fito ba ya yi ta a kan shugaban ƙasa muhammadu buhari saboda haka wannan wakan ba zai sake ta ba sai duk masoyin buhari ya sa mashi dubu ɗaya account kafin sati ɗaya aka turo statement ɗinsa an sa masa 70 million a cikin account 70 million cikin account ne cikin sati ɗaya ya haɗa 70 million ka gaya min ƙungiyar addinin da za ta iya haɗa 70 million a ƙasar na cikin sati ɗaya ta musulunci a musulunci dai miliyan dubu miliyan saba'in aka hada masa kafin sati daya cikin kwana uku hudu ya hada miliyan hamsin da biyar cikin da sati daya ya cika wannan fa ba laba na ga an turo account din ga shi nan zaka gani ga account din shi nan an turo da sunan shi ga kudin da suka shiga kudi nan da suka zo 70 million sai an kwatanta mana wannan tukunan sannan zamu zamu za a ce mai aiki to saboda haka wasu su ma suka fito eh eh zango ya fito yace shi ma zai yi wani ni ban san sunan shi ba shi ma shi su uku yanzu su ma kowa ya fito ya ce shi ma da tashi waka dan haka a sa dubu daidai kuma za su sa kanta masu sai sun fi wancan din tara amma addini shi mutane su ba da kuɗi a gina addini da an fara magana sai su ce ai an tara kuɗin za a cinye shi wancan da ba zai komi ba addini addini yake ma ba yanzu shi rana da zai yi addini ne ba a tunanin shi ya cinye ko ko dama ba shi aka yi maido muku ba shi rance muka ba shi biya amma an zo an magana addini aka ce a bada a gina addini sai mutane su koma gefe su ta gungu sai ai matsalan shi ne in an ba shi zai cinye zai dinka riga zai yi kaza zai yi kaza zai gina gida da kudin zai yi kaza shi wancan da aka ba shi me zai da kudin zai dawo da su ne amma addini shi kullum an cewa mutane su kawo suna da dalilan da za su faɗi da yawa amma can ba dalili kuma wai yanzu kuna ganin an rane suka sa rara kuɗi su ne suka sa kuɗin sa a cikin wancan akawun na haka samu kwanci miliyan har na ne na ruwansu da shi na? eh? heart saving skin eh skin eh eh yadda suke yi ne za ka fito ana magana cewa wannan matsala kada a wannan mutum na yi kara a cikin su da za a yi wasu abubuwa da ana da ya yi to har wani su ne da ake cewa wani farkon talauci ne da zai mai kashi oyo to ba ce maka adadi ba duk sai zaka yi ta sawa iya rayuwar ka har lokacin ta samu kai kuma haka wasu kasashen suke yi mutum zai sai da skin ya zo har da shi da maman shi da ma abun nan shi da matar shi ya shirya ya sai shekara da shekaru wani zai ce maka sai da shekara ashirin yana tara nashi sannan ya hada yanzu ya taho shine mu da yake ba mu da tsari malam ka kyale mutanen mu kawai illa iyakan za addini kawai kai shiru ka kyale mutane kai ta tafiyar ka kawai amma ka zo ka ce wa mutane ku taho ku muyi ku taho za a bada kuɗi to daga nan nan zaka fara gane abin nan sai ta tuhumar ka suna gaya ma maganganu wani ma ya kirkiro abin da kwata kwata bai faru ba to ya gaya ma wasu ya ce an yi da za ka tsare shi ka ce yanzu abin nan da ka faɗi a ina ya faru a ina aka yi sai kai koma ya taka maka ne ya ce ai shi ba kai kin ji ba to me kake nufi shi yanzu rara da ya gama wa zai zo ya gaya ma yadda ya da kuɗin yanzu miliyan saba'in da za a samu shi kuma mutanen da suka sa kudin za su tambaye su ce ya zo ya gaya masa yadda ya da kudin shi kudin da suka sa masa amma addini shi ne sa ce sai ka sa allo a masallaci kar ya gaya mutane ka samu dubu ɗaya to an samu dubu ɗaya ga yadda kai da tunda ana tuhumar ka dubu ɗayan baka da ita zaka cinye ta to kuma inda mutane mutanen arziki ne har sun san baka da dubu ɗayan kana koya masa addini su baka dubu biyar mana su ga ko zaka ci ɗaya kamar sai su dawo su rika tuhumar ka na ta kaza kaza duk inda ka shiga na ga muku malami fa yana makarantar islamiyya shekara ashirin yana headmaster islamiyyan nan a ƙasa yake zuwa a ƙasa yake dawowa ran nan Allah ya buɗa masa ta wata hanya aka gan shi da mashin cikin haka za ka yi kwamiti cewa a zo a kafa kwamiti a jiya haka ya samu kuɗi ya sai mashin bayan shekara ashirin yanzu ko a ma'aikatar gwamnati kake aiki in dai ba gano su kai suka ga zahiri ka ɗaukar masu kuɗi ba shekara ashirin dan an ganka da mashin sai a zo a ce a kaba audit su zo su bincike ka su je akai ka samu kuɗi ka sai mashin a shekara ashirin kana aiki alhaji ahmad za ku je ku bincika eh ko tok tok to balle shekara ashirin kana shekara ashirin a wuri kana aiki dan an ganka ka sai mashin kenan su so suke hacce hakka mutu ba za ka ci gaba ba daga inda kake kana tafiya a ƙasa shekara ashirin dan an ganka da mashin a ce a kafa kwamiti yan kwamiti su zo su bincike ka su ce su abun nan kuma duk maganan kuɗi in ta taso komai kankanta ta yanzu nan nan da kake gani masallacin Sheikh Jafar ana nana da kuci limamin an kore ladanin an ko duk an kore su haka kawai suka taso mutane uku suka fito kawai suka rubuta takarda suka ce sun kore su to ya kake gani irin wannan abubuwa addinan ce mutum shi bai da daidai ko kaka na mutum ya yi kuskure misali yana da daidai tamanin saboda kuskure biyar ko goma sai ka ce kai gaba ɗaya ɓata da shi haka fa mutum su ko waɗannan ba addini masu ce ba amma ba mai tambayar su yanzu bari mu sa Allah ya mana tsawon rai mu jira nan da za a yi wasu kwamitin da za su je su bincika rarara da abin da ya da kuɗin shi da aka ba shi a muna nan muna saurare watakila za a samu wasu audit firm a dauko daga abuja a ce to mutane sun sa ma kuɗi saboda haka mun zo sai ka gaya mana yadda kai da kuɗin da muka baka sau da haka shi ne abin to auna amma din da ka je za ka ga rigima din da ka je za ka ga rigima ran da ka je za ka ga rigima duk abin da bai taka kara karya ba shi mutane za su zo su su ta kallo ba sa so so suke yi in kana nan kana jagorantar su ka koya musu addini ka yi karatun kasar da ba su sani ba amma yanzu so suke sai in sun ji za ka mutu tukunna ka zo ka daga hannu ka ce masa to zan fa mutu fa tun da baka kawo agaji ba zan mutu sannan daga nan wani ya zo su rika sama naira ɗari ɗari sai to suna so su abin nan sannan wanda ya sa ɗari kuma ya je ce dubu ashirin ya baka suke rike da kai su ne in ba dan su ba da yanzu ka mutu to shi yasa ake so mutum ya saki kowa ya kama Allah tabaraka wa ta'ala mutum ya san kawai Allah shine mai komi wa iyyakum allazi har mun yi wannan magana cewa kada ya zalunci wattaqu shuha ku kiyayi rowa rowa shine mu ne marowatan mu ne ai su wadancan ba ka suke ba mutum ya makan shurowa ya ma addinin shurowa ya ma dangin shurowa ya ma ƴaƴan shurowa yanzu wannan mahaukacin da ya koya waɗannan kuɗin ba har ƴaƴan shi ma ya marowa ba tunda ba su ma san akwai kuɗin ba har ya mutu ya bar masa gida yanzu mafikon rayuwa ta sa sun sai da gidan sai da wanda ya saya ya zo ya ga ga kuɗi na sai boye a ciki bai makan shurowa ba bai ma iyalan shurowa ba bai ma kowa ma na shurowa ba fa innahu ahlaka man kana qablakum domin rowa ita ce ta halaka waɗanda suke gabanin ku idan kuka kwaikwaye su ko za ta shafe ku kuma akhrajahu muslim la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عينك يا ظالم والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم yana cewa la tazlimanna idan ma kunta muqtadiran kada ka yadda kai zalunci wai dan Allah ya baka iko duk sanda kaga Allah ya baka dama ko ya baka mulki ko ya baka wani matsayi ko ya baka fada aji ko ya baka karfi ko na wani iri ne karfin mulki karfin soja karfin kaki karfin kowa ne ne karfin da kake da shi kada ka yadda kai zalunci fa zulmu domin kaga zalunci yarju uqubahu sakamakonsa yana dawowa ne ilan nadami zuwa ga nadama zuwa ga cizon yatsa duk wanda ya zalunci ka bashi lokaci sai yayi nadama in ko bai nadama ba a nan duniya to inda zai nadama ya fi karfi ta lahira inna allaha la yumli lil zalim allah yana yi ma azzalumi jinkiri hatta idza akhadahu lam yuflitu har lokacin da ya damkai ba zai sulle masa ba haka zalunci musiba ne zalunci duhu ne in ka samu dama kakka yadda kai zalunci domin zalunci sakamakonsa na dama tanamu ainuka in kai zalunci idanunka zai bacci kada kwanta kai kada bacci a gidanka ya zalimu ya kai macuci wal mazlumu muntabihun shi ko da ka zalunta yana nan farke ka kwatanta yau in an cuce ka kai zuwa zaka kai ta bacci tashi zaka da daddare ka ce yau zaka yi tsayuwa yau sai ka hau buzu ka hau buzun ka buzun na ai ba tashi zaka yi sama ba hawan buzun ba shine zaka yi ta zaka yi ta kai kuka wurin Allah ba an zalunce ka amma cuta shi sadda wanda ya zalunce ka yana kan gado yana bacci kai bacci kake in ko aka zalunce ka shi mai zalunci bacci kai ma bacci ya nuna kai gabo ne ana zaluntar ka kakkai bacci ka gani lokacin da shi wanda ya zalunce ka yake bacci kai fa wanda aka zalunta idan ka bi kai ya dawo alaika yana ta addu'a kan kai yana cewa Allahumma khallis haqqi min fulan ya Allah ka kwato man haƙƙi na daga wani wa ainul lahi lam tanami idan Allah ko baya bacci kaga kenan kai mai zalunci kai bacci shi mai wanda aka zalunta baya bacci kuma wanda yake roko a rama masa shi ko bai bacci abadan to ya ka gani to haka babu wani abun nan da za a yi irin wannan to haka dole ne in kana son wannan ka fita daga zaluncin nan ka sai tarbiya wannan mutawalla sharawi shike cewa babban abu yace yace kaga salahul abna yace huwa afdalur rizqi ƴaƴanka su zama gyararru yace wannan shine arziki wanda yafi kowanne wanda za su zo kai kirki ba kai zalunci ba ka mutu yanzu su sun yi kirki su rika tuna ka suna jin daɗi ma ana ambatan ka cikin mutane yanzu ka gaya man cewa yanzu ƴaƴan wannan mutumin in ana ambatan suna jin daɗi duk sadda muka faɗi inda za su ji karatu mu ce mugun nan da ya mutu ya bar kuɗi a cikin bayi ƴaƴan za su ji daɗin wannan magana ko ba dole mu faɗi ba da ya kirki mana ya gani da ban faɗi kirkin ba to ƴaƴan za su ji daɗi mafi alkhairin abin da za ka samu na ‘ya'ya Allah ya azurta su ya kama masu su tarbiyyantu su rika jin daɗin abin da ka yi masu bayan baka da rai ya ce sannan bayan haka nan ware da rabbil alamin huwa tamamur rizqi samun yarda Allah ko shi ne mafi cika arziki da za a samu to kuma da zalunci ba za a samu ba ba ku da wannan ba nan ne ya da shi magana ce daga Sheikh Mutawalla Sharawi yana magana yayin magana wannan lafitatu ne irin tsokacin nan ne yake magana yana cewa kai abin da zai sa ƴaƴanka su shiryu suna ma addu'a a bayan ka shine mafi girman arziki ka samu yarda Allah ko shine cika arzikin karshe to duka da waɗannan ayi samun su in ma da baka kai matsayin ba su suna iya fitar roƙon ma Allah ka daga daga matsayin da kake da kana kasa yanzu ka daga kai sama waɗannan yayan za su yi baban su adda sai dai su mana ƙarya in a gaban mu ne su ce za mu rika roƙon mai amma kai sai sun ji haushin shi ta boye kuɗi su ko yunwa ta kusa kashe su wa inna waqiba zulm wa amsalihi wato aqiba zalunci da kwatankwacin zaluncin nan wa khima wa khatira mai muni ne aqibar zalunci sakamakon zalunci abu ne mai muni abu ne mai hadari fi duniya a nan duniya wa yawmal qiyama tun a nan duniya azzalimi ba zai koma baya jin daɗi saboda wani aka ga dama sai ai mai tsawon rai ya nukurkushe ya koma yana tafiya da kyar da kyar ana ganin shi ana ta oh kaman ba suwa na bane nan oh waɗannan da sun yi mulki sun yanda suka ga dama a ganshi a masallacin juma'a yana jin tsoro kada ya biyo ta wani wurin a mai gwalo ko a mai jifa a ganshi a burin buki yana jin duk inda zai shiga yana jin tsoro za a je a dawo lafiya saboda a ganshi ma ko ba a ce mai komai ba a rika kallon shi ga ana nuna ga ana wannan kuwa kun gane wannan kun gane wannan mugun nan ne a lokaci kaza da ya zama kaza wallahi sai mutum ya ji bai san wannan abu to balle in an je lahira sadda za ta mala'iku su damko shi akan cutar da ya yi mutane komin kankantar ta kuma sau da kakkare na matsayinka ka kalli kawai abin da kai komi komin matsayinka duk yadda kai zalunci ko dabba ce ka zalunta ba za kyale ka ba su ma dabbobin ma da ba su da hankali ba su da taklif ba kyale zo balle mu ku duba abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari ranar kiyama za a tara dabbobi a tara su wadda ba ta da kaho a yi mata kaho saboda ta rama akan wadda ta tunkure ta mai kaho mai kaho da ta tunkure ta yanzu a ba ta kaho ita ma saboda ta rama to in an yi ma dabbobi haka mu ba وهي تذهب بكل رصيد الانسان kun ga zalunci yana tafiya da duk account duk abin da ka tara dalilin zalunci sai ya kwashe ma min alhasanati na kyawawan ayyuka idan ka tara ayyuka ko kai ka fi kowa tara kaya cikin account din kai saboda zalunci sai ka wayi gari account din kai ya koma empty ba komai a ciki a kyawawan ayyuka lima ruya an abi hurairah radiyallahu anhu saboda abin da aka rawaito daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah ya ce atadaruna mal muflis kun san wane ne wanda ake mafallasa ya zama an mashi option a lahira bai da komi qalu al muflisina man la dirham lahu wala mata suka ce ballatacce wanda ake taflisi shine wanda bai da dinari a wurin mu bai da kokobo bai da abin sayarwa bai da kaddara bai da kama sayar bai da kudi cash ba cash ba kama sayar fa qala al muflis yace wa haka bane al muflis min ummati wanda ake mafallasa ranar tashin alkiyama ya zama bai da komi daga cikin al'umma ta man ya ci yawmal qiyama shine wanda zai zo ranar tashin alkiyama bi salatin wa siyamin wa zakat ga yayi azumi ga yayi sallah ga yayi zakka duka akwai bayati sai gashi kuma za a zo da shi wa qattata mahada ya zagi wannan ka kalle da muke zagin mutane auna wa qadafa hada yayi ma wannan kazafi ƙarya ya zo ya faɗi ya ce wani ya aikata kaza wa akala mala hada ya ci dukiyar wannan wa safaka dama hada ya zubar ma wannan da jini ta hanyar ya kashe shi ko ya sa an ji masa rauni ka kalli masu kidnapping mutane yanzu su sa sai an ba su kudi in ba ba su wani ma sai an ba su kudin kuma su kashe mutum ka sa an so shi a je ga kudi sun ansa kuma sun kashe wanda sa a haɗu da Allah kowa ya tanaji abin da zai gaya ma Allah ranar kiyama wa daraba hada ya doki wannan gashi ya doka wa yuti hada min hasanatihi sai a diba a biya mai sabaki a ba wannan daga cikin kyawawan ayyukansa wa hadha min hasanatihi a ba wannan ma daga cikin kyawawan ayyukansa fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdi ma alayhi idan ya kasance kyawawan ayyukansa sun kare kafin ya gama biyan bashin da ke kansa na zalunci ukhidha min khatayahum sai a kwaso daga cikin zunuban waɗanda ya zalunta din nan fa turihat alayhi sai a wurga masa kawai a tara masa a zuba masa aiki ya kare yan sai kayan zunubi ثم طرح في النار sannan ba kana dauke shi a wurga shi cikin wuta ku duba wannan karatun ba sai an je nesa ba tun a cikin ahadari sai da aka ce mana wala yarda li nafsihi ma radiyahu al-muflis kada ya yarda ma kansa abinda fallasassu suka yarda da shi alladhina ba'da amaruhum sune waɗanda suka wulakanta rayuwarsu fi ghairi ta'ati Allah ta'ala a wajen bin wani Allah wa ya hasaratahum kai kan bakin cikin su wa ya tula bukaihim yawmal qiyama kai tan tsananin kukan da za su ranar tashin alkiyama duba tun anan ai daga nan zaka fara jin menene alaman wannan wa hatta la yasarra kullu wahidin minkum bima yu'addi min ibadatin wa qad tawafala ay wa ata ila khalqillahi fil mu'amalati wad-din walladhina والذين سترد إليهم حقوقهم كاملة دون أي نقصان في الآخرة أمام العدالة الإلهية yace kada mutum ya rudu da cewa wai yayi wani aiki bima yu'addi na abin da yayi na ibadoji wa qad taghafala wa asa ila khalqillah bayan kuma ya tagala ya muna na bayan Allah kada mutum ya rika cewa wai ai shi yayi haji yayi kirki kaza yayi kirki kaza cutarwar da kai ma bayan Allah ita zaka rika kallo والذين سترد إليهم حقوقهم وان رانا كياما با مكوا سي أما يدا موانا نندا كتوتا حقوقين سو كاملا دون نقصان تككا با وننكسا fil akhirati a gab alahira in an je lahira kowa zaluncin da kai mai za a biya shi kuma a ran nan ba a biya da kuɗi sai dai a zabtari aikin mutum wanda ya fi kyau a cikin ayyukansa a biya masa bashi in ya kare a ɗauko zunubansu a biya a maida ma amam al-adalat al-ilahiyya a gaban inda ake adalci irin na Allah tabaraka wa ta'ala wa bil hasanati was sayyiati a ranan ana magana abin da ake lura da shi shine kyawawan ayyuka ko munana waɗannan kyawawan da kyawawan ayyuka da munanan ayyuka a wannan lokacin su ake kallo wa takunu min ashabin nar min ajalin nuqsan hasana wahida kuma ku ji mutum zai iya zama daga cikin yan wuta ta dalilin na ƙasa aiki guda za a iya zuwa kana da hamsin da tara ai da ɗaya ina mutum zai je daga nan ba aljanna ba kyawawan ayyuka hamsin da ɗaya ba aljanna ba shikenan sai ga wani ya zo ya ce an cuce ni wannan ma ya zo su biyu ya ce an cuce ni sai aka balle ladakka guda ɗaya aka ba shi saura na saura hamsin ko wancan ma aka balle ɗaya aka ba shi saura na saura arba'in da tara ko daga nan ko ba saura daga nan sai a ce wuta dalilin ragowa ta kyakkyawan aiki ɗaya zai iya sa mutum ya zama ɗan wuta to ashe ko in ka san haka zaka zo dan kana ganin kana da wasu aikin kai ta ka shagala in ka bari wani ya je ya zartare shi ba kuma ma ai wannan abun a duniyan ta ma mun gane yanzu mai siyasa tsofan dan siyasa yana wasa da ko kuri'a daya saboda da kuri'a ɗayan nan za ta ƙara ɗaga shi da ragewar ɗaya kuma zai ji bai ji daɗi ba za ta iya sa shi bai ji daɗi ba kuri'an mutum ɗaya ai mun san wannan wajen election dan siyasa gogagge ya san darajar vote na mutum ɗaya dan siyasa gogagge ya san asarar bot guda daya in ya ga zai asarar wannan bot din guda daya zai yadda za a bi asarar shi ba ko ta kai ba da kuɗi zai kokari mutum ɗayan nan kada ya rasa shi saboda ya san amfanin mutum ɗaya to bal a nan duniya kenan ɗaya na tsara wani abu ɗaya na ƙaruwa ɗaya na sa a daga ko ɗaya na sa a zargi a faɗi to kuma yanzu ko anan duniya aka ce aka ba da wata ka'ida aka ce wanda ya samu hamsin daga hamsin za a fara lura da mutane sai ka samu arba'in da tara sai ga wata ɗaya a ce an ganta a makala wani wuri wajen lissafin makin sai aka ce a ce ba lura ba an ban maka maki guda ɗaya ta za ka ɗauka ƙara ma ka haura ba za ka ji daɗin ɗayan nan ba za ka gano ina fata an gane to auna saboda haka ɗayan nan za ta iya jawo matsala a lahira saboda haka in wani ya zo ya zaftare ma kana da hamsin daidai aka mai da ka hamsin inda hamsin gare ka hamsin daidai hamsin daidai duka daidai wannan sai a ce kana tata mace a tilla kuma mafi yawanci abin da aka yi magana shine rahamansa tarin jayi fushinsa sai ma abuwa amma ana magana hamsin ka zo kana arba'in da tara wuta to mutum ya zo ya zaftare ma da kaga kana da hamsin da biyu yanzu mutane biyu sun bullo sun ce suna neman wane akwai zaluncin da ya masu aka zaftare ma guda biyu yanzu ka koma arba'in da tara ga ɗaya can amma wannan ga ɗaya amma wannan sai wuta daga nan shi na wannan ya kamata mu ji tsoro nukusan na hasana tauye ma lada guda ɗaya a lahira ta dalilin tauye wannan nata zai iya sa mutum ya zama wuta dan wuta lima walam tajid waqtaha ai man yaqriduka wanda anan lam a wannan wurin amin ajali nuqsani hasana wahida ta dalilin ragowar lada daya a lahira zaka iya zama dan wuta kuma lam wallan a wannan wurin ba za ka samu ba kuma har abada ba za ka samu ba wallan tajida waqtaha a wannan wurin da za a rage ma ɗayan har abada ba za ka samu manyan kore doka wanda zai baka rance wani ya baka rance fiye ƙasa aw yamnahuka ko ya baka kyauta ko min kusancin ku babanka ne ko mamanka za ta gani ka dibi da yadda uwa ke son ɗanta wallahi in ba ta ga cewa ita za ta shiga aljanna ba ta iya balla lada ɗaya ta ba ɗan nan nata ku dubi yadda take son shana wallahi ba za ta iya ba kai ma ba za ka iya ba su ma ba za su iya ba walam wa auyam na iyaha ko ya ɗauka kyauta ya baka hatta mimman kana aqrabun nas ilayka har daga cikin wanda suka fi kusa zuwa gare ka wanda yafi kusa ko zuwa gare ka ƴaƴanka ko ko mamanka alam taqra'u qawluhu ta'ala ba ku karanta magana Allah bane tabaraka wa ta'ala da yake faɗi yana cewa yawma yasirru al-mar'u min akhihi ranar lahira rana ce wanda mutum zai gudu ma dan uwansa wa ummihi wa abihi mutum ya gudu ma mamansa ya gudu daga babansa ga mama ga baba mutum na gani ya tsere wa sahibatihi wa bani mutum ya gudu ma matarsa da ƴaƴansa li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni kowane mutum nan abin da ke gaban shi ya ishe shi kowa ya fito kun ga wannan ai shine abin da ummul mu'minin ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ranar kiyama nan da za a tashi wai da maza da mata a haɗa ke ko daban-daban ya ce yabnata siddiq ya ke diyar abu ai ranar kiyama ta wuce wasa haɗa ake da maza da mata da kowa da kowa da tsofaffi kuma kowa tsirara haihuwar mamansa ta fashe da kuka ta ce gaskiya ranar za a ji kunya a ce da iyaye da mata da maza duka tsirara a wannan fili ya ce ai kiyama ta wuce inda kike tsammani yau mai sirrul mar'u min akhihi fa wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni kowa abin da ke gaban shi ya ishe shi mutum bai ma tsaya ya kalli kan shi balle tunanin da ake wa iyyakum wa da'watal mazlumi sannan ne muku kashedi da ku kiyaye addu'a wanda aka zalunta fa innaha la turaddu inda Allah domin ba a mai da ita daga wurin Allah in ya daga hannu ya roka magana ta kare wala yughfalu anha kuma ba a mantawa da ita Allah ta'ala ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار kada ku yadda kada ku taba tsammanin Allah wala ta samanna Allah kada ku taba tsammanin Allah tabaraka wa ta'ala ghafilan yana shagala amma ya ya'malu zalimun akan abin da zalimai ke aikata kada ku dauka Allah yana mantawa Allah yana sane abin da ake na zalunci Allah da sane yana gani ya bari ne sai lokaci yayi nama yu'akhiruhum Allah yana jinkirtawa ne kar ku kosa ku ce me yasa ba ku ga an an saka muku ba da aka zalunce ku a wuri kaza da aka zalunce ku a lokaci kaza a zamani kaza kada kai jin kada kai gaugawa Allah ya jinkirta wa masu zaluncin nan ne yau liyaumin tashkhasu fihi al-absar ranan da zaka ga mutane sun fito da idanu kwala kwala kowa ya fito da idanun shi saboda masifa tsoro yana jin tsoron ya za a iya shayo ga idanu nan an sun koyar da kai kasa mutum bai ma iya daga kai ya fito da idanu kulu kulu saboda yau ido ya ranar zare ido kenan Allah tsare mu ishradiyan wahjur dawa'iyal alam wa'adil ma'a zalimi mahma zalam نهاية الدنيا فناء فعش فيها كريما واعتبرها عدم يتي عيش راضيا كرايو kana wanda ka yarda ana gamsuwa da abin da kake aikata wa hajur da wa alam ka kiyayi a rika yin abin da zai jawo maka sha wahala ka samu radadi wa adil ma azzalim ka kauda kai tare da azzalumi kakka yadda ku haɗa kai da azzalumi mahma zalam duk lokacin da ya cuta kakka goya mai baya kakka yadda a same ku wuri ɗaya da kai da azzalumi nihayatu duniya fana'un karshen duniya fa shine wata rana za ta zama babu ta ƙare ita ma fana'un fa'ish fiha rayu cikin duniyan nan kariman kana mai mutunci kana mai daraja wa tabirha adam ka auna duniyan nan kaman babu ita wa hunaka salatu da'awatin mustajabun akwai addu'o'i waɗanda yake da an yi su karɓaɓu ne wurin Allah mustajabatun ko wa hunaka salatu da'awatin mustajabatun akwai addu'o'i guda uku waɗanda suke Allah na karɓar su wa ala ra'sihin da'awatul mazlumi akan babba daga ciki shine addu'a wanda aka zalunta akwai addu'o'i guda uku wanda da an yi su Allah na karba addu'a guda uku Allah karɓar su yake yi daga cikin su akwai addu'a wanda aka zalunta lima ruya an abi hurairah radiyallahu an saboda abin da aka ruwaito daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda annahu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce salatu da'awatin yustajabu lahunna wato addu'o'i guda uku ana karba musu idan mutum yayi su ana karba la shakka fihinna ba ko shakka inda an yi su za karba waɗannan addu'o'i daga waɗannan mutane uku duk wanda ya yi ciki to za a karɓa dawatul mazlumi addu'a wanda aka zalunta wanda aka zalunta da ya yi addu'a Allah zai saka masa sai sai za a karɓa har wani wurin cewa kai idan wanda aka zalunta ya daga hannu la hijaba bainal lahi wa da'watil mazlumi babu shamaki tsakanin Allah da addu'a wanda aka zalunta wanda aka zalunta aka zalunce shi da ya daga hannu ya ce ya rab khallis haqqi min fulan karɓo min haƙƙina daga wani Allah zai ce wa izzati wa jalali ina rantsuwa da buwaya ta daukaka ta la ansurannaka walau ba'da hin wallahi zan taimake ka koda bayan wani lokaci to da ka muke yi zalunci ya jama'a na biyu wa da'awatul musafiri sai addu'an matafi matafi lokacin da yake cikin tafiya ana neman yema mutane addu'a su waɗanda ya bari su mai addu'a saboda zai tafi Allah ya kai shi lafiya sauke shi lafiya shi kuma in ya tafi masu addu'a duka ana karma addu'a juna sai na uku wanda shine ba cika jin tsoro ba ma yanzu kuma masifa ne muntahal musiba da'awatul walidi li waladi idan mahaifi ya ma ɗansa addu'a in ta kirki ce karɓaɓɓa ce in muguwa ce karɓaɓɓa ce to da mu nemi yadda za a mu samu wannan sun ce ya rika tsayawa in awa ɗaya ta yi ga shi hannu ma gota ko to a bari haka da an ce wa mutane sauka alazari mutane suka ga wuta da sai su ta sauka eh sun gaji a bari haka nan a bari awa ɗaya tun ta yi ta wuce ni ma na yi mamaki yadda aka yi awa ɗaya na titi tun yanzu na ga an ce mun ci biyar mun ci biyar har na kwashe goma ma ina jin bayan biyar a tsaya na na tafi bi hala in kaddara Allah la yalbaqa ko sai mu dora na'am سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراد عنا واحشرنا في ذمة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين